بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren sha tara ga watan zulka'ada shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 8 ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 33 cikin jaren darussa daga littafinmu na ma'alimus sunna annabawiyya wanda a sheikh Ahmad ibn Salih Salih ibn Ahmad Ash-Shami Allah ya Allah ya saka mai da alkhairi ita tara muhimman hadisai na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafai mabambanta har guda 14 muna godiya ga Allah da ya bamu aran rayuwa da karfin lafiyar sake dawa wannan karatu bayan wani dogon hutu tun daga tsakiyar watan Sha'bana sai yanzu cikin tsakiya ko karshe-karshen watan Zulqa'ada Allah ya nufa muka samu dawa wannan karatu. Kamar idan ba a manta ba wannan ainihin darussa muna ta yin su a cikin littafi na farko wato shi ne littafin da ke bayani akan hadisan aƙida a cikin abin da ya shafi imani da ran tashin alkiyama da kuma imani da alamun tashin alkiyama. Muna cikin hadisai waɗanda malam yake kawo mana waɗanda suke bayani akan alamomin kusantowa ranar alkiyama. Za mu tashi a lambar babi na 23 daga shafi na 88 inda mala yake cewa babu kalamis siba'i wa gairiha. Babin da ke bayani akan cewa asiba wato dabbobi masu farauta irin su zaki da kura da kyarkeci da makamantansu da su da tsuntsaye wanda suke farauta irin su shirwa da makamantansu ana ce musu asiba waɗannan dabbobi daga cikin alamun tashin alkiyama za a wayi gari suna yin magana har ɗan adam yana jin magana daga bakinsu kuma ya gane ko mutum ya faɗa su mayar mashi ko su bashi amsa da wasunsu ma ana bi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wallazi nafsi biyadihi لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنسان نبي صلى الله عليه وسلم أسكي وانا حديثنا أبو سيد الخدري يكي تيوا والذي نفسي بيده نارت إذا الله واندر يواتاكي حننسا جمعز الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة القيامة ولا تتعيى با حتى تكلم السباع الإنسان هسي kerkeci da kura da zaki da damusa da makamantansu har sai sun yi magana su da ɗan adam wa hatta tukallimar rajula azabatu sautihi yace kuma har sai an wayi gari gefen bulala wadda mutum ke rike da ita ta yi masa magana wa shiraku na alihi har sai an wayi gari ma wato igiyar takalminsa ma ta yi masa magana wa tukhbiruhu fakhidhuhu wa tukhbiruhu fakhidhuhu bima a hadasa ahaluhu min babi kuma sai an wayi gari watin a cinyarsa tana ba shi labarin abin da mutanen gidansa suka aikata a sa'ad da baya wannan hadisi ne sahihi al-imamu tirmidhi ya ruwaito shi malamai suna cewa wato wannan ya daga cikin khawariqul ada da za su faru a ƙarshen tashin alkiyama saboda idan a kiyama ta kusa to yanayin duniya zai fara canzawa domin idanan bi qurbin tihaiha kamar ana mutane a bayani ko ana nuna musu alama akan cewa wannan duniya fa ta kusa zuwa ƙarshe wannan zai sa sai awwa su canza daga yadda aka saba ganin su saboda canzawar namusu duniya ɗabi'ar rayuwar duniyar ta canza sai ga wasu abubuwa da ba a saba gani ba sai a saba ganin su dan wato mutane su shiga cikin taitayinsu cewa lalle wannan duniya to ta ta san makarewa daga cikin haka ne za a samu ire-iren waɗannan abubuwa maganar dabbobi da tsuntsaye da har bulala da mutum ke rike da ita da takalmin da ke kafar mutum da kuma cinyar sama ko wani abu makamancin haka duk za su yi masu za su yi magana wasu malamai suka ce wannan a hadisai da ire-irensu suna ishara ne zuwa ga wasu abubuwa da za su faru a ƙarshen duniya ba wai zahirinsu ba ne za mu zo mu ji daga cikin wasu malamai ba ma na yanzu ba sun faɗa haka sai ya zama kamar hadisin yana ishara zuwa ga wasu ababe da za su faru a ƙarshen duniya na ci gaban kimiyya da fasaha irin abin da ake cewa misali a AI artificial intelligence azzaka al-istina'i ko abin da ake cewa abin nan wato futuristic studies wato ad-dirasat al-istiqbaliyya dan adam ya dinga wasu tunane-tunane da haifar da wasu abubuwa waɗanda in da can an ce za a yi su mutane ba za su yadda ba almisali yanzu kaga a ce ga wani abu yana magana wanda ba mutum ba a duniyar kimiyya da fasaha wannan ba wani abin mamaki bane akwai abubuwa da dama da ake musu ake kimsa musu kwakwale da suke magana a irin robot irin machines da ma wasu manyan wayoyi ko manyan injina kai akwai akwai abin nan akwakun saka shara ma wanda yake magana da wanda yake tafiya da wanda yake gadin gida da wanda yake yin aikin da ma'aikatan gida suke yi da mai tuka mota da mai dafa abinci da akwai su wasu malaman suna ganin ire-iren waɗannan abubuwan yanzu kamar misali da za a ce wai ka san labarin abin da iyalanka suka aikata bakan yanzu akwai fasahar zamani irin ta abin nan da ake sakawa kyamarori da ake cimma cctv wanda mutum ya saka a gidan shi kuma duk inda yake yana control ɗin da yake a gidansa ya san wanda ya shiga ya san wanda ya fita ya san wanda ya barar da ruwa ya san wanda bai bacci da wani wanda zai gani ko baya kana nan zaria gidanka na nan Zaria ko Kaduna ko Kano ko ka tafi ƙasar waje ko Ingila ko Faransa ko America ko ina ne za ka kunna waya ga ga ga damu da ke faruwa gidanka duk mutane suna yin wannan yanzu masu kuɗi da yan boko da wanda suke ganin ba su yarda a yi wani abu ba su gani ba a gidansu to amma dai wasu malamai suna ganin babu buƙatar sai an yi mahadisan wannan fassara a basu a zahirinsu kawai domin dama abin da ake so da kai ka yi imani abinda ake nema da musulmi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa to kai amanna yadda sahabbai basu gani ba suka yi imani kada ka ce wai sai ka gani ko kuma dole sai ka juya hadisan sun dace da abinda ka gani sannan kuma idan muka laluba a tarihin duniya a can baya wasu abubuwa kwatankwacin waɗannan su taɓa faruwa idan ka duba cikin alkur'ani Allah yana ba da labari misali cewa fana annabi Sulaimana يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء haka ya faɗa ya ce an ba mu ilimin jin magana tsuntsaye kuma Allah ya ba mu duk wani abu da yake baiwa sarakuna kuma da gaske ne yana jin magana tsuntsaye da dabbobi ya ayu wa qalat namlatun ya ayyuhan namlu tuhulu masakin masakinakum la yatimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun mai Allah ya ce fatabassama dhahikan min qawliha ya ji tururuwa tana ima 'yan uwanta abin nan magana cewa su marmaza su shige cikin gidajensu kada sojojin Sulemana su tattaka su ba su sani ba hakanan yana magana da tsuntsaye da aljanu alhuda-huda dan fadar sarkin Sulemana din nan suna tattaunawa da shi da yake ce mishi ina ka je ban ganka ba yace na je na inni wa tumra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in walaha arshun azim wannan maganar tsuntsure kuma annabi Sulaiman ya ji saboda kaga ashe ya taba faruwa a can baya tsuntsaye ko dabbobi sun taba yin magana zaki ya taba yin magana wani sahabi ya ji maganar sa ya je yana kiwo sai zaki ko kura ta zo da gudu ta kama guda ɗaya za ta ruga da gudu sahabin jarumi ne ya bi ta da gudu ya danne ta ya bare bakin ta ya kwace akwai shi kawai sai ta ce amma dai kai baka da kirki wallahi yanzu a cikin awakin nan kwaɗayan ɗauka ba za ka yi bar min ba sai ce abin mamaki kuma magana kike yi ta ce wannan mamakin da kake yi bai kai mamakin abin da ke faruwa a makka kana nan cikin daji kana kana bin kana bin dabbobi ba ga annabi Muhammad san yana ta shigar da mutane addinin musulunci suna samun shari'a kai kana nan kana bin dabbobi yana cikin littafin bai haƙi abin da dalailun nubuwa to anan abun wannan dabba ya ji labarin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin saniya wanda aka dora mata kaya ana ta dukanta ta waigo ta ce mali hadha khuliqtu ta ce ma mai dukanta din ni ba halicce ne dan ka dinga zalunta ta ba hawassa bai suka ce subhanallahi baqaratun takallamat ashe saniya na magana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na imani da haka Abubakar da Umar sun yi imani da haka Abu Hurairah yake cewa kuma a lokacin Abubakar da Umar ba sa wajen to kaga wannan din misalai ne kaɗan kawai akan ire-iren waɗannan abubuwan da suka faru na dabbobi ko tsuntsaye sun yi magana bil adama sun ji su sun mayan musu kuma na san duka mu nan ai ai mun sa kukuturu ko kukuturu parrot ai yana yin magana saboda shi an saba gani yana magana ba a ganin wani abu mamaki ne ana koya mashi magana kuma ya koya ya dinga yi ko ya dinga ba da amsa ko an yi sallama ya dinga amsawa ko ya ce masu gidan ba sa nan da sauran irin abin da ake koya masa almuhimmu dai a ƙarshen duniya haka za ta zo ta faru daga cikin alamu ne na tashin alkiyama Allah ka tsare malam yace babu dabbatul ard babun da ke magana akan labarin dabbatul ard wanda Allah ya bada labari a cikin alqur'ani cewa wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum inna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun ita ma tana daga cikin manya-manyan alamun tashin alkiyama fito wata dabba mun ji a baya sabanin da malamai suka yi duk da ya fi shahara a bakin mutane cewa dabbatul ardi ita ce naqatu salih amma wannan ba magana ce mai inganci a ilmance ba a Allah dai ya ce dabbatul ardi ita ce ba ita bace Allah shine mafi sani abinda ake so ne kamar da muka ambata matsayinka na musulmi kai imani da duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari malam yace an abi tufaili kala kunna julusan عند حذيفة فذكرت الدابة فقال حذيفة رضي الله عنه إنها تخرج ثلاث خرجات في بعض البوادي ثم تكمن ثم تخرج في بعض القرى حتى يذعر وحتى تحريك فيها الأمراء الدماء ثم تكمن قال فبينما الناس عند أعظم المساجد وأفضلها وأشرفها حتى قلنا المسجد الحرام وما سماه إذ ارتفعت الأرض ويهرب الناس ويبقى عامة المسلمين يقولون إنه لن ينجينا لن ينجينا من أمر الله شيء فتخرج فتجلو وجوههم حتى تجعلها كالكواكب الدرية ويتبع الناس جيران في الرباء شركاء في الأموال وأصحاب في الإسلام malam yace an abu tufail daga abu tufail shine amir ibn wasila ibn abdullahi ibn umair al-kalbi abu tufail shine sahabi da ya shahara da sunansa guda biyu da alkunyar da kuma sunan ana ce mai abu tufail amir ibn wasila ya daga cikin sahabbai yan yara wanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma hayyar su suna yara galibin su suna yara ƙasa da shekara goma irin su Hassan dan Aliyu irin su As-Sa'ib ibn Yazid irin su Umar ibn Salama wannan agura da ke gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin su Nu'man dan Bashir irin su Ibn Abbas da yake shi ya dan geme su kadan an ce shekara su 14 irin su Abdullahi dan Zubair da makamantan su diyara ne yan mutsi mutsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya basu yan yara shi wannan sahabin shine karshen sahabbai mutuwa gaba daya ya mutu a shekara ta ɗari da goma bayan hijira kamar yadda imamu suyuti yake ambata a cikin littafinsa ta diribin rawi a lokacin da ya mutu babu wani sauran sahabi a bayan ƙasa shine ƙarshen sahabbai a mutuwa dama kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wato bayan rasuwarsa da shekara ɗari ba za a samu wani daga cikin waɗanda suke raye a lokacin yana rayu ba wannan sahabi a wannan lokaci ya rasu Allah ya ƙara masa yadda Allah ya gafarta masa shi ne yake cewa kunna julusan inda huzaifata mun kasance muna zaune a wajen huzaifatu ɗan yaman wannan babban sakatare na ainihin wato confidential sakatare na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na huzaifa Allah ya kara masa yadda suna zaune a majalisin sa fa qala huzaifa sai yace fa zakartu dabbata sai ni Amir Abu Tufail Amir ibn Wathila sai na ambaci al'amarin wannan dabba فقال حذيفة رضي الله عنه سي حذيفة يتي إنها تخرج thalatha kharajati za ta fito ne har sau uku fitowa ta farko za ta fito a fi ba'adil bawadi a wani sashe na wasu ƙauyuka an ce a ƙauyukan ƙasar yaman fitowa ta biyu za ta sake fitowa a dazuzzukan tihama to fitowa na uku shine wannan da aka bada labari za ta fito a makka a wajen dutsen safa inda ake yin dawafi din inda ake safa da marwa shine yake cewa thumma takmun sai kuma ta sake boyewa thumma takhruju fi ba'd al-qura sai kuma ta sake fitowa a wani gari hatta yuz'aru har mutane gaba daya a rude duka a shiga cikin tashin hankali wa hatta tuhriqa fiha al-umara ad-dima'a har a zubar da jini wato har a zo a yi ta kokarin za a kashe take ta kashe mutane thumma takmun sai ta ƙara koyewa fitowa da biyu kenan kala wa bainan fa bainan man nasu inda a'azami almasajidi wa afdaliha wa ashrafiha mutane suna tare a gaban wani masallaci mafi daraja mafi falala kaga shine masallacin Makka din kenan hatta kulna hamu saurari muka ce almasjidul haram kana nufin masallaci mai alfarma na Makka in ji Abu Tufaili kenan ya suna tambayar shi Huzaifa tunda ya ce masallaci mai falala mai daraja mafi falala mafi daraja sai suka sa masa baki cewa kana nufin masallacin makka wa ma sammahu shi dai bai ce masallacin makka ba amma dai wasu athar din kwatankwacin waɗannan suna tabbatar da cewa masallacin makka ne idir tafa'atil ardu ana zaune kawai sai a ga ƙasa ta bunƙuro yadda ka san kana gani a fim irin fim na horo ko zambi ko wani abu ko mutum ya taso daga kabari irin wannan karerin da yake a fim to kamar haka ƙasa ta bankaro wa ya harbun nasu sai ko mutane siranta a nakari wa ya buka ammatun minal muslimina sai wasu ‘yan kaɗan ne za su saura ya kunna suna cewa innahu lan yunjina min amrin lahi shehu duk mutane sai su fantsama suna ta gudu amma wasu ‘yan kaɗan sai su tsaya su ce su sun sallama wa sarauta Allah suna jira ko Allah ya tseratar da su ko kuma wannan bala'in tashin alkiyama ne su ne sun tsaya fatakhruju sai aga ta sake fitowa wannan dabba fatajlu wujuhahum hatta taj'alaha kalkawakibid durriya sai ta haska musu fuskokin su na mu'minai har fuskokin su zama suna haske kaman taurari a sararin samaniya watatba'u nasu jiranun fil riba'i shuraka'u fil amwali wa ashabun fil islam sai mutane su dinga bin bayan junansu suna tafiya suna bin bayan junansu zama makwabta masu tarayya a cikin dukiya masu kuma tarayya a cikin musulunci wato mutane za su taru a guri guda su ɓuya har su dinga sharing gidajensu da abincinsu da abin da ya sawaba saboda bala'i Allah ka tsare wannan a labarin wannan dabba labari ne mutawatiri kaga wannan yanzu Huzaifa ne ke bada labarin bai danganta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to baya ga shi sabai da dama sun bada wannan labari wasu sun faɗi tafsilat da suka fi nashi dinnan wasu kuma sun karanta za ga malamai da dama sun kawo a cikin littafansu musamman da suke labarin lahira irin littafin iqdud durar fi akhbari al-muntazar na malam yusuf ibnu yahya al-baqdisi irin littafin al-bidayah wa nihaya na ibnu kathir da littafin ashratu sa'a nashi din da littafin ainihin wato tafsiri na ibnu kathir haka nan abu amurin dani a cikin asunanul warida fil fitan sun kawo waɗannan labaran labarai ne mutawatirai cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza Allah ya tsare mu wannan riwaya da muka ji al-Imam Hakim ne fitar da ita a cikin littafin shi al-Mustadrak ala sahihaini kuma ya inganta ta kuma Zahabi yake cewa ala shartihi ma wato wannan isnadin ta akan sharadin Bukhari ne da Muslim Malam ya sake cewa an Abi Hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان ابن داود وعصى موسى بن عمران عليهم السلام فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى إن أهل الحواء ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر وانا رواية كما دقى أبو هريرة الله بنجي يقارى مسيدا yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidina abu hurairah yake cewa manzo alaihi salatu wassalam yana cewa takhruju dabbatu dabbatul ardi za ta fito ƙarshen duniya wa ma'aha khatamu sulaiman ibn daud tana tare da zoban sarki annabin Allah dan annabin Allah Sulaiman dan Dawud alaihi wassalam mun sani cewa a tarihi ya shahara ana labarin cewa annabi Sulaimana ya da wani zobe na annabtarsa akwai kisoshi marasa inganci da yawa da aka ambata daga ciki cewa wata rana ya je wanka a cikin swimming pool ya cire zoben ya shiga zai wanka sai wani aljani hatsabibi ya zo ya sace zoben ya sa a hannun shi ya zo ya zauna a fadin Sulaimana sati guda yana yana yana yana impersonating sarki Sulaiman shi kuma sarkin ya ya rasa yadda zai ya zo ya ce shine sarki aka ce ina goban ka aka ce ba shi bane ago ya buka ma da labarin magana jari ce ko ko ko ko ko dare dubu da daya amma yana nan a cikin gaban tafsiri ana faɗa haka wasu na cewa shine ma'anar fasarar faɗin Allah wala kad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kusihi jasadan thumma anab wannan fasara ce gurguwa saboda hadisin bai tabbata ba abin da ya fi inganci shine game da fassara wannan waje shine annabi Sulaimana ya alƙawarin cewa zai zake wa matan shi guda ɗari cikin dare yana fatan kowace ta tsarki ciki ta haifi ƴaƴa ɗari ya haɗa runduna guda ta sojoji kenan sai Allah bai bashi abin nan muwafaka yace insha Allah ba da haka sai ba a haifi kowa a wannan daren ba sai bari kwaya ɗaya shine walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyi jasadan sun ma'ana wannan shi ne fasara mafi inganci akwai labarin kuma cewa annabi sulaimana ya yi wata mata shi ce ta ɗauke wannan zoben ta bar shi a ɗaki ta je ta dinga haɗa baki da banyi manyan abin nan kwamandojinsa aka yanke wasu hukunce-hukunce aka yanke wasu kararat aka take wasu decision waɗanda suke ba haka yake so ba so labaran da ba su da inganci ba sai an ambace su amma dai ya shahara cewa annabi sulaimana ana ambatan shi da cewa yana da zoban to a wannan riwayar ma aka ce wai ita wannan dabatul ardi ta fito za a ganta da zoban nan na hatimin annabi Sulaiman sannan wa asa Musa da kuma sandan ta annabi Musa wanda yake bugawa ƙasa ta zama macijiya wanda yake amfani da ita ibnu imran alaihi salam fatajlu wajhal mu'min bil asa sai ta haska fuskar mumini da sandan nan wa takh wa takhtimu anfal kafiri sai kuma taima kafiri tabo a fuskarsa bil khatimi za ta dinga wai sa wannan zube tana yi makafirai tabo a fuskarsu hatta inna ahalal hiwa'i har ya zama mutanen alhiwa shine abin da da turanci ake cewa beach wato bakin kogi ko bakin teku ƙauye ko gari tsibiri da ke bakin teku shi ake cewa alhiwa har mutanen duk wani ƙauye sai su taru la yajtami'una sai su taru a wuri guda kamar suna ɓuya ko suna taruwa don su taimaka wa junansu fa ya ƙulu haza ya mu'min wannan ya kalli fuska wannan sai ga a fuska shi a rubuta mashi ya mu'min fa ya ƙulu haza ya kafir in kuma wani ya kalli wani sai ga a kai kuma kafir aka rubuta maka a fuskarka wannan isnadi ne da'ifi al-imamu at-tirmidhi da ibn majah suka ruwaito hadisin amma isnadin shi da'ifi ne inda yake kissar a dunkule ta tabbata kissar dawowa wannan dabba da kuma ta ware mutane na kirki da wanda ba na kirki ba amma dai wannan riwaya ba ta da inganci da fuskar isnadinta wallahu ala malai yace babu ma ja bishani ya ajuj wa ma'juj babun da ke bayani akan abin da yazo dangane da labarin ya juju da majuj wanda su ma kaga labarin su ya yawaita yayi tambari cikin mutane da wanda suka san asalin shi da wanda ba san asalin shi ba duk ana labarin ya juju ma juju ana cewa ‘yan ƙanana da manyan kunnuwa kaza kaza kaza kaza da sauran ababen da ake fada wasu da gaske ne haka ne wasu kuma labari ne kawai na kunne ya girma kaka annabi sayyid al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sai na abu sayyid al-khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuftahu ya ajuju wa ma'juju za a buɗe ma ya juju wa ma juju katangar da aka tare su, fa ya na kama ƙalallahu ta'ala, sai su fito kama yadda Allah ya ce, wa min kulle hadabin yan siluna, daga kowane tudu za a gansu kawai suna gangarowa yadda kasan fari irin na annoba ɗin nan. Wato su ya juju ma juju, idan ka kaɗa disabin za ka samu su ne su ma ‘ya'yan hawa'u, wato su ma jikoki ne ko ‘ya'ya ne na Adamu alaihissalam zuriyar shi ce su ba. Kama ya suka zama maɓarnata ne na inna na ha, shi ne lokacin da wannan mutum da Allah ya ba da labari, wai su annuka an dilkar na yin kursa atulu alaihim min hu zikira, inna makana lahu fil ardi a cikin sutul kafir Allah ya ba da labari. Zulkar laini ya yi yawo ya zagaye duniyar nan, da ya je garin da suke sai taron mutanen garin suna cewa inna ya juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi ya juju da majuju suna barna a bayan ƙasa sun iya barna za su duk bishiyoyi su karya gonaki su cinye abincin ruwa na rafi su shanye su shiga ko ina su yi mutane barna sai suka ce fa Allah ja'alu laka kharajan an kharajan an taj'ala bainana wa bainahum ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda shin ba ma baka wani kudin aiki ba ka sanya tsakaninmu da su ya zama akwai shamaki ka shamakance mu da su shine yace ba sai kun bani kudi ba ku zo ku kawo dutse a narka aka aka narka dutse abin nan a turin zubar hadidi hatta idza sawa sai da daidaita shi aka daidaita aka tona fandisho aka yi katangar karfe wadda ta katange duniya daga waɗannan masu barna to daga nan shine suka zama a katangi suna nan suna kokarin za su fito kullun za su fito za su fito shine abin da ake ba mu labari ana sai a karshe karshen duniya Allah cikin iyawarsa da ikonsa in ya so san da ya ba su dama su fito a matsayin ɗaya daga cikin mai almatashin alkiyama shine abin da wannan hadisi yake faɗa cewa sai su ce a faya ummuna al-arda za mu zo mu ji hadisi a gaban zai ba da labarin cikon cikin kissa fai ummunan arda shi kenan sai su mamaye duniya su cika duniya ko ta ko'ina su nufato mutane wayan hazu min humul musulmuna dole musulmai sai su nemi mafaka ta samu gari guda ɗaya sai a je a ƙuya a garin hatta ya sira baƙiyatul musulmina fi maza'inihim wa husunihim abinda ya saurana musulmai sai su zama a cikin biranensu da garuruwa masu katanga an shiga an ɓuya wa ya dummuna ilaihim mawashihim ko mutane su shige da dabbobinsu da shanu da tumaki da kaji da raƙuma da awaki sai a shige da su a ɓuya don sun gansu mata zuma kashe su zasu yi cinye nama hatta innahum la yamuruna bin nahari saboda bala'i na waɗannan halittu za su wuce ta gun wani kogi fa yashribuna hatta la yadharuna fi shay'a in suka zo suka tarar da kogi da ruwa sai sun shanye ruwan tas ba za su bar ko ɗigo ba ba su gama wucewa ba sun shanye ruwan annabi ya ce fayyamurru akhiruhum ala athari na gaba sun zo su da suka fara tare da ruwan sun shanye shi wanda suke baya kafin sai ruwan ya kare suna isa sai su ce fayyqulu qailum sai wani cikin na bayan ya ce laqad kana bi hadha makani marratan ma'a wai da ma'u da ba akwai ruwa a nan wajen ba amma ya kare wa yadhharuna alal ardi sai su mamaye ƙasa su galabaici kowa fa ya ƙulu ƙa'iluhun sai ɗayensu ya ce haulai a halin ardi ƙad faragana minhu ce to mun gama da mutanen duniya babu kowa duk wanda suka tara sun kashe sun cinye wanda suka ɓuya sun ɓuya sai su ce walanunazilan na ahalar sama'i bari mu fara faɗa da mutanen sama mun gama da na duniya saboda rashin imani irin nasu hatta ina ahadahum la yuhuzzu harbatahu ila samai sai ɗayan su ya girgiza mashin shi sai ya wurga shi sama wai zai caki mala'iku a sama fatarji'u mukhaddabatan bidima bidami sai ta dawo kuma ya ga jini a jiki ya fara yawwa mun fara kashe su suma fa yaquluna qad qatalna ahlas samai sai su fara murna suna cewa mun kashe mala'iku mun kashe mala'iku fa bainama hum kadhalika suna cikin wannan rashin imanin in ba a sallahu da ba sai Allah ya aiko da wasu tsutsotsi kan na gafil jaradi yadda ka san wato abin nan wato kaska da ke hawa jikin raƙuma wata tsutsa ce da ke zama cuta a jikin raƙuma suna shiga musu hanci da dubara to haka Allah zai aiko su da yawa da yawa fata a kudu bi a anaƙihim sai su zo su cizonsu a wuya faya mutuna sai su dinga mutuwa mautal jaradi inda kaga fari suna mutuwa idan an yi ruwan sama suna bin fluorescent din nan da kake ganin haka su mutu gaba ɗaya kaman kaman an yi musu busar ƙaho din nan yarkabu ba'dhum ba'da gawa wata kan wata yadda kasa an aje an aje tifar duwatsu wani kan wani wani kan wani wa yusbihul muslimuna la yasma'una lahum hissa gari na wayewa aka lalle ko sai a ji shuru ba labarinsu da ku ana ta jin hayaniyarsu suna ta cinye bishiyoyi suna tone duk wata abin nan wata shuka suna ta shanye ruwan rijiyoyi sun cinye kashi sun cinye bola sun cinye ɗanyen itace sun cinye bushashe duk wani abu ba su kyale ba suna ta gurnani su kai su kawo sai a leƙo a ta leƙo da garuruwa wataƙila kuma a sa irin abin hangen nesa nan ko sai a gaba musu a gaba inda suke fayaquluna man rajulun yashri nafsahu sai mutane su ce wane ne zai sallama rayuwarsa waye zai alkafara wa yanzura ma fa'alu waye dan takibi da zai fito daga cikin ganuwa ya fita ya je ga labarin waɗannan ja'iran fayanzilu minhum rajulun sai wani mai taurin hali sai ya sauko sai ya zo ya duba qad wattana nafsahu ala an yaqtuluhu ya riga ya sallama rayuwarsa ya riga ya ban kwana da iyalan shi to shikenan ni na san ba zan dawo ba amma zan zan yi sacrifice rayuwata dan sauran al'umma su san me yake ciki fa yajiduhum mauta sai ya je ga gaba ɗaya gawaki ne fa yunadihim daga nan zai fara kwalla kira zai fara posting kenan ko in yanzu ne ya fara sawa a status kenan yace ai sun mutu ala abshiru ko ya fara bidiyo kenan ko ce ai duk sun mutu faƙada halaka adukum abokan gabanku sun mutu gaba ɗaya fa ya nasu sai mutane su fito a ta murna ana biki ana murna ana alasan barka wa ya sabila mawashihim sai a saki dabbobi su fara kiwo fama ya kunu lahum ra'ayun illa luhumuhum dabbobin ma ba su da wani abu da rasu ci ba itaci ba ciyawa ba dusa babu komai sai dai su kama cin naman waɗannan yarjo majujo haka haddaba da bata iya cin nama ba kaman kaman akuya ko ko tinkiya sai su ma su kama cin nama kawai dangi yace fatashkura alaiha sai har su kiba su yi maiƙo ka ahsani ma shakirat min nabatin asabatu qat kamar yadda ka san mafi kibar da dabba za ta yi in tana kiwo akan mafi kyan abun kiwo haka dabbobi za su koshi su cinye waɗannan gawawaki a wata riwayar wadda mu zo mu ji a nan gaba akwai akwai wuraren da kuma har za su zama sun yi wari gawakin an rasa yadda za a yi su sun yi wari sun cika duniya da wari sun fara riɓewa cikin suna kumbura mutane sai rasa yadda za su saboda ka dole sai dai a yi ta addu'a har lokacin da annabi Musa da annabi ainihin wato a afon da da mahadi za su dama suna nan a duniya da lokacin sai a roƙe su annabi isa ko nam annabi isa da mahadi sai a roƙe su su kuma sai su roƙi Allah sai Allah ya aiko da wasu manya-manyan tsuntsaye kamar jimina sai su zo su cinye naman gabaki ɗaya lokaci guda su ɗauke waɗannan gawaki su kai su daji inda ba mutane su cinye naman sai kuma a sauka da ruwan sama mai yawa sai ya wanke ko'ina ko'ina ya tsafta wa nabi hurairah ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna ya'juja wa ma'juja yahfiruna kulla yawm wannan hadisi zai ga mana farkon labarin cewa ya'juju wa ma'juju kullun suna zuwa kasan wannan katanga ta karfe suna tunawa suna tunawa sai su shigo ta can kasan foundation din ko mun gani tunda ba su iya huda karfan ba sai su huda yadda za su je irin na prison break kenan ko sai can kasa su shigo to kullun idan suka huda suka huda hatta idza kadu yarawna shu'a ash-shamsi har sai sun fara hango hasken rana sai yamma ta yi ƙala allazi alaihim shugabansu sai ya ce irju mu koma gida fanahfirahu gadan fanahfiruhu gadan gobe za mu dawo mu ƙarasa wannan tonan ai mun ci ƙarfin shi fa yu'iduhu Allahu ashadda ma kana idan suka dawo gobe sai su ga katangar ta koma ta mafi je ƙarfi da izinin Allah hatta idza hatta idza balagat muddatuhu har haka za su ta yi kullum sai sun kai inda suka kai wa aradallahu an yab'athahum 'alan nasi ran da Allah ya nufin su fito cikin mutane hafaru sai su sake yin tono hatta idza kadu yaruna shu'a ash-shams sai sun kusa ganin hasken rana qala allazi alaihim ogan nasu sai ce irji'u a koma gida fasatahafirunahu gadan insha Allah ta'ala sai ya istisna'i yace goban Allah ya so za ku karasa wastathnau suka ce insha Allah fa yauduna ilaihi gobe in sun dawo wa huwa ka hay'ati sai su ga iya tonan da suka yana nan bai cike ba hina taraku fa yahfirunahu kaga sai karishi kenan sai su karasa wannan tonan wa yakhrujuna ala nasi su fito ga mutane fa yushfu fa fayunshifuna alma'a su tsotse ruwa gaba daya wa yatahassanu nasu minhum fi husunihim mutane su shiga cikin gidaje da garuruwa da katangu su kuya fayarmuna bi sihamihim ila samai su fara jifan sama suna harbinta da kibodinsu fatarjuwa alaiha addam kibodinsu dinga dawowa da jini allazi tadba wanda yake ainihin wato yana irin jinin da ake samu daga jikin wanda aka kashe shi da harbi fayaquluna sai su ce qaharna ahlal ardi wa alauna ahlas samai su ce mun gama da mutanen duniya kuma mun ma fara riskan mutanen sama yab'athullahu nagafan fi aqfa'ihim fayaqtuluhu biha sai Allah ya aiko musu da tsutsotsin nan na annoba su dinga tsotsan wuyansu suna cizon su sai Allah ya halakar da su gaba daya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wallazi nafsi bi yadi na rantsi da Allah da raina yake hannunsa inna dawabbal ardi latasmanu wa tashkuru shakaran min luhumihim dabbobin duniya za su ci su ƙoshi su yi ƙiba daga naman waɗannan ya jujo ma jujo wallabdu ibn maja wannan lafazin na ibn maja ne tirmidhi ya fitar da shi da ibn maja kuma ingantacce jama'a kun ji wannan labari shi ma kamar wancan da ya gabata abinda ake so mu imani mu gaskata sai mu samu ladan gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da imani da shi babul mahdi babun da zai bada labarin zuwan mahdi mahadi da yake cewa mai dogon zamani to mahadi na ahlus sunna daban da na shi'a su a shi'a suna da wani mahadin su na ƙarya wanda an tuna mun yi karatu akan shi a can baya a cikin karatun mu na ainihin wato abin nan na tarihi na hikbatu min at-tarikh shine wanda suke cewa an haife shi yana dan jinjiri aka tsoron ka a kashe shi ya buya shikenan buya ta farko gajera da buya ta biyu wadda take mai girma al-ghaibatul sughra da kubra daga nan ba sake jin labarin shi ba amma ana nan ana sa ran zai dawo ana aika mashi wasiƙa ana waye ana waye abubuwa da waɗanda suka saba faɗa a addinin Shi'a wanda ba su da asasun min siha wanda kuma su kama da maganganu na ilimi ba amma akwai mahaji wanda yake ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wannan da zamu ji a nan malam yace an Abdullahi ibn Mas'ud an annabi sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah yace law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun inda zai zama abin da ya saura zuwa tashin alkiyama rana ɗaya ce kawai da tsawwalallahu zalika liyauma da sai Allah ya tsawaita wannan rana hatta ya ba'atha fihi rajulan minni har Allah ya tada wani mutum cikin zurriya ta inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw min ahli baiti ko wani mutum cikin mutanen gidana yuwati usmuhu ismi sunansa irin sunana ji manzala sallallahu alaihi wasallam sura ka son shi zama Muhammad ko Ahmad ko Mustafa ko Mujtaba duk sunayen manzala sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma ta kaita akan sunayen kawai banda sifofin wasmu abihi wa isma abi zai zama Muhammad dan Abdullah ko Ahmad dan Abdullah yamla'ul arda qistan wa adlan zai cika duniya da adalci kama muli'at zulman wa jura alhalin a lokacin da zai zo an riga an cika duniya da zalunci da kama karya mana duniya ta riga ta gama shiga cikin zalunci da kama karya sai Allah ya aiko shi da zaran ya zo shi kuma sai juya akala al'amura zuwa ga adalci a bar zalunci an ummi salamata qalat wannan riwayar tana cikin littafin Abu Dawud da Tirmidhi daga ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji ma'aiki yana cewa al-mahdiyyu min itrati min waladi fatima nabi sallallahu alaihi wasallam yace mahdi yana cikin zurriyata ne itra su ne ‘ya'yan mutum na sulbinsa wato ‘ya'yansa ko ‘ya'yan ‘ya'yansa ko jikokinsa ko jikokin jikokinsa duk wani ana ce musu itra min waladi fatima daga cikin jikokin fatima diyata Allah ya ƙara mata aminci da yadda wannan mana cikin sunan abi dawuda da ibnu maja a dama fatima kuma ‘ya'yanta guda biyu ne maza waɗanda suka rayu har suka samu zuriya akwai hasan dan aliyu dan abu talibin akwai Husaini dan Ali da Abu Talib Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su to a cikin jikokin sa ne Allah ya tada wani wanda zai zama mahadi za su da Annabi Isa sai aikin da Allah ya ya sa su kai wa Nabi Hurairah ta kala radiyallahu anhu kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yakhruju rajulun yuqalu lahu sufyani wani mutum da ake cewa as-sufyani wato shi kuma an ce kamar yadda yake cikin Faidul Qadir sharhin Jami'u Saghir cewa wani jika ne ga Abu Sufyan ibn Harb radiyallahu anhu wannan shi kuma zai fito fi umqi Dimashqa a cikin ƙwaryar garin Dimashqa wa ammatu man yatba'ahu min kalbin mafi yawan wanda za su bi shi kabilar kalb ne asalin shi an ce zai tashi ne daga Maghrib sai tafi kasar ainihin wato Dimashqa sai kira mutane zuwa ga abu a bishi sai a samu sama da mutum dubu talatin su bishi fa ya kutulu hatta ya bakira butunan nisa'i ya kama kisa na zalunci da ta'annati har ya zama yana fasa cikin mata masu ciki wa ya kutula sibiyana idan kashe ƙananan yara fatajma'a lahum qaisun fa ya kutulaha sai kabilar banu qais su haɗu su kokarin kare kansu daga sharrinsa fa ya kutuluha sai ya kashe su hatta la yamna'u zanabun tal'a har ya zama ba zai bar musu koda zanabun tal'a kinaya ne akan kama a ce an kashe su gaba daya ya kashe su kurungus din su wa yakhruju rajulun min ahli baiti annabi ce a dai lokacin ne sai wani mutum cikin zuriya ta shi kuma ya bayyana fil harrati a ainihin alharra fayablugu as-sufyani sai labarin shi ya kai ga as-sufyani fayab'athu ilayhi jundan sai as-sufyani ya aiko mai da sojoji min jundihi daga sojojinsa fayahzimuhum sai fayahzimuhum sai ya ruguza su ya ci nasara akan su fayasiru ilayhi as-sufyani da haka sai shi wannan as-sufyani sai ya tafi ya taho yana so ya riski ainihin wannan jika na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadi kenan liman ma'ahu shi da jama'arsa hatta idza sara bi bayda'in min al-ard har su kawo gun wata watin abin nan sahara a bayan ƙasa khusifa bihim sai ai musu girgizar ƙasa fala yanju minhum illa al-mukhbiru anhu ba wanda zai tsira sai wani mutum kwaya ɗaya da Allah ya bar shi don ya je ya ba da labarin abin da ya faru wannan riwaya tana cikin littafin abu abdullahi da hakimin ne saburi shine watan al-musaddar kenan al-imamu ibnu hajar al-haitami shine ba da cikon labarin a cikin tafin shi a fatawar hadithiya a cikin fadocin magana da muka ambata na yawan sojojin da za su bi shi daga cikin kabilar kan wallahu a'lam malam ya sake cewa وعن أبي سيد الخدري أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذ الله ينتشيوا يخرج في آخر أمتي المهدي مهدي زي بيّنك أرشان الأمة يسقيه الله الغيث الذي شايد شيروا وتخرج الأرض نباتها أزامنا الذي بان داما أي تروا ƙasa ta zo dosa fitar da tsiranta wa yu'til mala sihahan ya dosa raba dukiya daidai wadida shine sihahan wato bitasawiya bainan nas bitasawiya bainan nas wa takthurul mashiya dabbobi su wato su kaji da awaki da awaki da shawar da tumaki sune malmashiya sai su yawa a hannun mutane wa ta'zumul umma al umma annabi sallallahu alaihi wasallam ta karanta yawa yace ya ishu sab'an aw thamaniyan shi wannan bawan Allah Mahdi zai rayu shekara bakwai ko takwas sai kuma ya mutu Allah ya ƙara masa rahama wannan riwayar ita ma tana cikin musadrak na Abu Abdullahi Hakim An-Naisaburi sai malai sake cewa babul mashi wal khasfi baina dai sa'a babu da ke ba da labarin cewa a ƙarshen duniya za a samu al khasf girgizar ƙasa al mash shine canza halittar mutane daga mutum zuwa biri ko zuwa wani abu daban da kuma wal khasf da kuma girgizar ƙasa ko a dinga jefan mutane da ainihin wato kwaran kwatsa ƙasa ta girgiza bai da dai sa'a mala ya ce ana bi hurarta annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala zalla ya ce sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yakuna fi ummati khasfun wa maskhun wa qazfun nabi ya ce alƙiyawa ta tsaya ba a cikin al'umma ta sai an samu khasfun girgizar ƙasa wa maskhun da canza halitta wa qazfun da kuma kwaran kwatsa da za a ci jihuwa daga sama. To, a wannan shi na hadisin da ke mana ishara ɗazu yana cikin littafin abin nan a sahi na Ibn Hibban. A cikin littafin watin Ibn Babban na sharhin Bukhari da yake magana akan hadisai ire-iren waɗannan sai yake cewa wasu sun ce abin da ake nufi da almasku abin da ake nufi da almasku da alkhasku shine za a za a almask wannan juya halittar to za a juye halittar zukatan mutane ne sai mutane su zama zukatansu ba su da kushu'i ba su da imani ba sa raurawa in sun jika ta alkur'ani ba sa tunda lahira kaga mutane zuciyarsu kamar ba zuciyar dan adam sun zama kamar zuciyar dabbobi ba tausayin juna a mutane suna bara ba a iya taimaka musu a gaggawa a wuce kamar da ka san kajin turawa in suka farka suka gawo ƴan uwarsu kaza turawa ina ruwansu da ita za su cigaba da cin abincin su ne kawai idan kai mai gidan kajin ka ɗauke kai ka jiwo ba ka ɗauke ba ruwansu ko tumaki da za su farka su gaggawa ƴan uwarsu ko a kama ta aje a yanka ba ruwansu mutane za su zama zukatan su kamar haka a yi ta neman agaji da neman abin nan taimako ba za su bayar ba ba tausayi sannan shi kuma shi kuma alhasbu shi ma za a jefi mutane suka ce za a jefi mutane da gaba da ƙiyayya da ƙarya da saɓon Allah da yaƙe-yaƙe ya ce falayun kiru na munkarar ba a ganin abu mummuna a matsayin mummuna wala ya fa'alu na ma'arufan ba sa aikata wani abu kyakkyawa ya ce wa yin za'uminar ƙulu da imanuha a cire imani daga zukata sai mun batsa da shi da kashi ke cewa qad yakunu alhadithu ala zahiri amma ba hadisin na iya zama da gaske a zahirin sai wato girgizar ƙasa ce da juya halitta daga mutum zuwa biri ko daga mutum zuwa alade ko daga mutum zuwa jaki da mutane sai wani saban Allah da kuma ainihin wato a ha'ila yau kwaran kwatsa da za a yi wa mutane daga sama ta wuta ko a aiko musu da tsuntsaye irin na tseren ababil ko a aiko da wasu mala'iku su su dinga zuba wuta ko kibo a wani gari suna kashe mutane haka ibnu battali ya ambata akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake goyon bayan cewa wannan fasara a zahirin ta take kamar yadda yake a cikin sunan Tirmidhi da yake isnadin shi da ifi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce ya rasulullahi me ma'anan fadin Allah qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum ka ce musu Allah yana da iko ya ga damar ya aiko muku da azaba sama da ku aw min tahti arjulikum ko ko ta kasan kafafunku Allah ya ce aw yulbisakum shi'an ko Allah ya rikirkita ku zama kungiyoyi baki daya wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'din sashen ku su dinga dandana wa sashe azaba ga ahlus sunna ga yan shi'a ga sufayi ga yan kalakatu kowa na zagin kowa kowa na cin uban kowa kowa na kashe kowa kowa na wa kowa shari aw yuzikakum wa yuzikakum ba'asa wa yuzika ba'dakum ba'asa ba'd Allah ya ce a a a undur kayfa nusarrifu al-ayat zuwa karshen ayar ko la'allahum yafqahun sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah me ya fassara wannan ayar me Allah yake nufi sai annabi ya ce musu amma annabi yake cewa amma innaha ka'inatu wa lam ta'ati ba'd fassara wannan aya tana za ta faru a nan gaba amma ba ta zo ba wato za a yi lokacin da Allah zai saukar da azaba daga sama za a yi lokacin da Allah zai rikikita duniya a rasa kanta za a yi lokacin da Allah zai hada zai gwara musulmai su ta faɗa da yaƙi da junansu ya ɗanɗana wa junansu azaba ga junansu duk da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi cewa ya roki Allah abubuwa guda hudu Allah ya masa biyu ya ce biyun ba zai masa ba daga cikin biyun da Allah ya mashi cewa ba za a halakar da al'ummar shi da fari gamamme gaba ɗaya ba sannan ba za kuma a yi musu girgizar ƙasa yadda aka al'ummomin baya ba amma Allah ya ce ba zai mushi alfarmar cewa ba za su yi rikici da juna ko su wa juna hasada ko su yi faɗa a kan shugabanci to wannan yana nufin kenan a da ci aka ce zai faru a nan gaba ba wai Allah ya fasa karɓar addu'a ba ne a yana zai faru ne a wani waje a wani wajen ba zai faru ba kamar yadda ta shi maganar fari ai ana yin fari a wani waje ba a wani waje ba amma ba zai zama duk duniya a game ta da fari gaba ki ba haka dai malamai suka hada hadisan kuma kamar da muka ambata a farko ai shi ma irin wannan ya faru a wasu wurare a cikin wata riwaya kamar da Abu Sulaiman al-Khattabi yake ba da labari kamar yadda yake cewa a yake cewa innal innal khasfa wal masakha yakuna fi hadhihi al-umma kama kana fi sa'irul umam yace wato juya halitta da kuma girgizar ƙasa da halakar da mutane za a yi shi a wannan al'umma kamar yadda aka yi a wasu al'ummomi sai ya goyi bayan maganarsa da wani hadisi da sa'id dan mansur ya ruwaito shi kamar yadda ibnu hajar ya ba da labari a cikin fatul bari cewa annabi yana cewa yumsahu qaumun min ummati akhir zamani za a canza halittar wasu mutane cikin al'umma ta yanzu maza Allah sallallahu Alaihi Wasallama a ƙarshen duniya, a mai da su mene, ƙiradatan, birai, wa khanazira da aladu, ƙalu ya Rasulallah, suka ce, ya manzan Allah, wa ya shaduna annaka Rasulullah, wa Allah ilaha illallah, kace al'ummaka, kun musulmai ne, masu faɗin la ilaha illallah, annabi ya ce, na'am, ƙware kuwa, sai ƙara ya ce, wayu salluna ba wai la ilaha illallah kada suke fada amma suna sallah wayu sumuna suna azumi wayu hujjuna suna aikin haji suna cika dukkan rukunan musulunci qalu sai aka ce fa ma balu to me za su aikata ai musu wannan ya rasulullah sai annabi ya ce ittakhadul ma'azifa za su yi ruko da kayan kida wal qinat da ƴan mata mawaka masu yin waƙa da rawa don da ake cewa mawaƙiya wance mawaƙiya wance a dinga ɗauko su ana gayyato su suna zuwa gun bukukuwa waddufufi da ganguna za a zo da sunan biki a gayyato mawaƙa a kawo kayan kiɗa wa ya shirabu na hadihin ashirba a kama shaye-shaye ababen maye iri-iri annabi ya ce fabatu sai su yi till down ana ta kiɗa ana rawa da sunan ana biki bikin wance kowa ne ko bikin cin jam'iyya kaza ko bikin gari kaza ko al'adar kabila kaza ko biki dan kaza dan kaza nabi ya ce fa batu ala lahawihim a kwana ana kiɗa ana rashin hankali ana rashin mutunci wa sharabihim ana ta shan abin maye a sha giya a sha shisha a sha wacece a sha sigari a sha wiwi annabi ya ce fa asbahu qiradatan wa khanazira sai su wayi gari ko Allah mai da su birai da ainihin aladu da haka ba ba junin mutane yanzu zuwa kida ba yanzu mutane sun mai da zuwa gun biki ai kida kaman ma ba wani abu na saba Allah ba ko to su jira su shine qul huwal qadir ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw أو يلبسكم شيعا ويذيك بعضكم بعضكم بأس بعض mutane su jira su dai dama yana gaskiya da mutashin alkiyama mun karanta a baya shine halasta waɗannan abubuwa ba a ganin su haramun yanzu me kai tabara irin abin da ake yi ga mutum wai da sunan ango da babbar riga kamar limamin juma'a da sabuwar babbar riga ta ji aiki shigan mutunci ga kuma wata mata wai ta ce amarye shi ita kuma da riga irin ta Cecilia irin ta Joyce irin ta Elizabeth riga tana jan ƙasa ta can baya kamar rigar shedan nan kuma kafaɗa ba komai duka rabin jikinta a waje kuma ga sirkai ga abokan ango ga dangin amarya ga mutanen gari masu mutunci duk a taru wai su fito gaban mutane suna rawa suna kiɗa ana musu kiɗa suna rawa suna fitsara suna taɓara suna suna suna suna rungumar juna kuma an ɗauko wani mawaƙi daga Kano ko Lagos ko Ibadan ko Bahaushe ko Berebe ko Tubu ko ma wani iri ne shi kuma shine shugaban shedanin wajen gaba ɗaya ya rike da lasfika yana zazzagayawa yana kiɗa ana bashi kuɗi to wallahi mutane su tsaya su ga abin da zai faru duk wa'azin da ake musu cewa in an yi haka aure baya albarka dan ba albarka suke nema ba ko su ci gaba da yi wata ranar wallahi sai Allah mai da wasu su irin wannan abin da aka bada hadisin ran da za su gama kusa ta Allah falamma asafunan taqamna minhum ran da aka gama kusa ta Allah za a gani ba dole ya faru a wannan zamanin ko a wannan shekarun ko a wannan yankin ba amma dai yana cikin karatu kadeji mutane ana ta musu wa'azi ba sa ji har malamai sun rasa ma me za su fara kuma za ga wannan yarinya halama tana islamiyya hala da haddata ta izu 40 halama ɗan musabaka ce da mutuncinta iyayen da mutuncinsu kowa za a dawo kuma alhamdulillah ai biki yayi kyau kuma ba za a tsaya iya wannan bikin da aka yi iya nan saban Allah ba sai an sa Instagram sai an sa a YouTube sai an sa a status sai an yada shi duk duniya kowa sai ya gani da wanda yake da niyyar gani da wanda bai da niyyar kowa sai ya gani wani irin bala'i ne jama'a wannan muke yi wa kanmu wanda da amarya in aka kai ta gidan miji wallahi aka ce tautar kuma gidansa bata san hanya ba sai dan dama an gosa ne saboda san matin da aka ba kawo ta ba amma yanzu tun da rana baki fara wannan shagalin tun rana alhamis ayi alhamis ayi juma'a ayi asabar ayi lahadi saboda rashin rashin rashin ta ido ranan asabar sai a kira malamai islamiya da yamma a ce su kuma su su nasiha bayan an yi rabin barna ko gobe za a ci gaba da sauran barna su kuma tunda makwadaita ne za a ba su take away sai su je su kuma shikenan suna yin wani sai ku kyale su wannan ba su bukatar wa'azi yayi na lazi da gabaru sawun alaihim an natta wannan da la yu'minu sai ku rubuta su kai ku basu da Allah kawai Allah ya kyauta wannan mutane suke wallahi na tsokana Allah yayi yawa babu raf'il qur'an ku lokaci ya kure ko ai hadisi ɗaya ne ya saurara bari mu karasa shi kawai babu raf'il qur'an babun da ke bayani akan daukake qur'ani daga duniya an abi hurairata kala kala kala yusra kala an radiyallahu anhu kala yusra ala kitabillahi za a yi bacci yusra dare zai wuce mutane sun kwanta da qur'anin su wanda kake da shi a cikin wayarka da wanda yake cikin musafinka da wanda yake cikin kanka kai alaramma duk kun kwana da shi fa yurfa'u ila samai kafin gari ya waye gaba ɗaya qur'anin sai a yi transfer su zuwa sama da littafi da na kanka da na cikin waya da wanda ka haddace da wanda aka rubuta aka, aka saka a cikin wani frame da wane ne fala yusbihu fil ardi ayatun min alquran a ƙarshen duniya za a wayi gari da daddare yadda ka san dauke wuta a wayi gari ko ina duhu ko to haka za a wayi gari ko ina babu wanda yake da alqurani a hannunsa ko aya guda wala min at-taurati wal injil Abu ya ce kai hatta ma at-taura da injila duka wazzabur da zabura duk Allah ya dauke littafin shi daga duniya wato Allah ya riga ya gama tsayawa da mutane hujja kenan ba bukata ba musu alqur'ani wayuntazau wayuntazau min qulubir rijali haka ma za a fiske shi daga zukatan mahaddatansa wayusbihuna sai su wayi gari wala yadruna ma huwa wasami alqur'ani babu komai a cikin zukatansu sau da ma a ƙarshen duniya za a wayi gari an haddace an haddace har kusan kowa ya iya mun karanta hadisi ba shi ba ko aka ce har za a wayi gari da mata da yara da zawarawa da bai bawa wanda ma bai san me yake faɗa ba wato gardawa irin waɗannan namu wanda bai ma san fasara ba sun haddace alkurani ga sun duma da su yara ƙanana yanzu sai dinnan ya haddace alkurani wani ya haddace alkurani yaro dan shekara bakwai har ana sa a TV dan shekara uku dan shekara biyar kowa ya haddace alkurani mata kuma islamiyya yanzu me yawan su suka tabbata da zawarawa an tarasa miji ta koma hadda shi kenan bayan shekara uku ta hadda alkurani qur'ani yayi sauki yayi laushi ya zama kamar ba wani abu ba mu da muka sha wahala hadda kaji tana baka wahala har yanzu wanda kayi an dake ka a makaranta allo an dake ka a islamiyya an maka ihu an maka ere amma ka ji har yanzu ba ta zauna maka ba kuna ta kokowa da ita ba haka bane amma ɗan yaran nan in suka ralle kawai shi kenan suka ji su ne limaman sallar tahajjudi su ne limaman ashan sai ta ba mutane wahala sai ta musabaka suna ci ko to za a waye gari tunda ba aiki suke da shi ba ba ƙur'anin suke bi ba wasu ma ƙur'ani ya yi gabas sun yi yamma to ƙarshen duniya shi kenan sai a wayi gari babu in ka taƙa maka haddace babu a zuciyarka ka taƙa maka kana da shi a ƙur'ani kana buɗewa ka gan shi ya zama blank kamar takardar nan babu komai a ciki kana buɗe na cikin waya babu kana duba intanet babu Allah ya ɗauki kayan shi za a zo wannan lokacin to daga lokacin babu wani sauran guide na shari'a wanda ya riga ya samu shirya ya riga ya samu wanda bai samu bauta babu inda zai samu shine wata riwaya Huzaifa a riwayar sa yake cewa sai muka sai aka tambayi Huzaifa aka ce to a lokacin akwai musulmi yace akwai musulmi me suka sani yace la ilaha illallah kadai suka sani za a wayi gari basu ma san sallah ba basu san azumi ba basu san aikin hajji ba sai dai suna labari suna cewa mun ji an ce da iyayenmu suna wata ibada azumi suna wata ibada sallah suna zuwa wani gari da ake cewa maka suna aikin haji waɗannan ba su ne waliya lokaci wanda suke da labarin an taɓa yin musulunci fala haula wala quwwata illa billah za mu saurara a nan Allah ya so sai Allah ya kama darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah